المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ دعتك ما علمتني لترجعه إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله قوائد يا فتو كافي نعني العقائد التوحيدية كافي نقوم هنا مزيد معنا ساعة باب سنن الصلاة babi ne da yake bayani a cikin sunnonin sallah wa amma sunan salati amma kaga sunnonin sallah kasama ne ya ta'ashara goma sha takwas ne ittafaqa alaihal ulama'u malamai na mazhaboji sun yi ittifaqi gare ta kamar yadda a babun falallar sallah aka ce maka ittafaqa alaiha ko malikun wa shafi'i wa abu hanifa wa ahmad ibn hanbal waɗannan guda uku su ake nufi da al'ulama a wannan bayan ba sai ya maimaita maka sunayen su ba awwaluha na farkonta raf'ul yadayn daga hannaye guda biyu inda ihrami a wajen kabbarar harama ita kabbarar harama da tsayuwanta farilla ne mun karanta su a cikin farillai to daga hannaye guda biyu hatta tuqabilal uzulaini ka ɗaga hannu guda biyu har sai sun dauranci kunnuwa sunnatun sunna ne wane wa qira'atu surati da karatun sura ba'da al-fatiha bayan fatiha sunna ne bayan ka karanta fatiha ka karanta sura wal qiyamu laha da tsayawa domin karanta sura sunnatun sunna ne ka bayan da fatiha farilla sai tsayuwa domin karanta fatiha farilla to karatun sura sunna ne tsayuwar karanta sura shi ma sunna ne wal jalsatul ula da zaman tahiya na farko idan sallar mai zama biyu idan ba asuba ba ce mai raka uku ne ko hudu to zaman farko da zaka karanta tahiya ita kadai a cikin sunnatun sunna ne wa qira'atu tashahhud da karatun tahiya karanta tahiyan sunnatun shi ma sunna ne wa takbiratu da kabbara ilal julusi zuwa zama sunnatin sunna ne abin da yake nufi kabbarorin sallah gaba daya in ka cire kabbarar harama to duk sauran kabbarorin da za ka yi zuwa zama sunnatin sunna ne wata ya munu da damaitawa birasika da kanka kalilan kaɗan inda salami a wajen yin sallama ita sallamar farilla ce amma damaita kai ka ce assalamu alaikum wannan sunnatin sunna ne to alhamdulillah shi ma sai malaba shi ne sai me sai aka bari shafi na nawa yawo shafi na 60 da ina za mu tashi a aka bari wala yaftahu ala gairi imami wa man fataha ala gairi wa man fataha ala gairi imamihi duk wanda ya yi buɗi ga wanda ba limaminsa ba bi ma'ana wanda ba shi ne limaminsa ba da ya tsaya a karatu ta'azzarat alaihi ayatu limam wani ne yana sallah kai ma kana sallah a gefe sai ka ji ya kakare ayar taƙi zuwa sai ka masa buɗi shine ka gaya masa gaban karatun da ya kasa tunawa to duk wanda yi wa wanda ba limaminsa ba ne baɗalar salatu yi sallasa ta ɓaci shi ka gyara masa kai ka ɓata ta ka taimaka masa kai kuma ka ɓata ta ka limaminka kaɗai aka yadda kai wa fata in dai a sallah kake to shi ma limamin naka yace wala yaftahu ala imamihi shi ma mu baya yin buɗi ga limamin nasa illa an yanta ziral fata sai dai in ya saurari budin limamin naka ma ko da ya kakale in yana komawa yana ɗaukowa yana ƙoƙarin wucewa da kansa ka yi shiru ka saurare shi don in ka buɗe baki ka gaya masa za ka iya ƙara rikita shi amma in ya saurara ya sallama ya kasa ya yi shiru to sai ka gaya masa sai ya tafka sai ya wuce to shi ma limamin nasa baya masa buɗe illa an yanta zira fata sai dai in limamin ya saurari fatahi au yufsidal ma'ana ko kuma ya ɓata ma'ana ma'anar karatun kwata-kwata ba haka ba ne ko da bai kakale ba in ka ji ya ɓata karatu ya ɓata ma'ana to yana da kyau ka jala masa a matsayinka na mamu wa man jala fikiruhu wanda tunaninsa ya kewaya fi umuri duniya cikin al'amuran duniya maimako a samu kushu'i da hudu'i da hudurul kalbi yana sallah zuciyarsa tana tunanin wata harkarsa ta duniya na kasa sawabuhu ladansa ya tawaya ladan sallarsa ya tauye walam tabdulu salatu amma sallarsa ba ta ɓaci eh dama dama ba za ta sauke masa farilla amma ladan zai yi wahala eh inda mazala ya gaya mana a hadisi wani yana sallah har ya gama ba a rubuta masa sulufin ladan da ya kamata ya samu wani zai yi sallah har ya gama ba a rubuta masa nisifi kai a ƙarshe ce wani zai yi sallah har ya gama ba ya samun ushiri na ladan sallah saboda me lokacin da yake sallar tunaninsa yana wani guri gwargwadon lokacin da hankalinsa yake tare da sallar gwargwadon lokacin da ake rubuta masa lada daga tunaninsa ya tafi wani guri to lokacin an daina rubuta masa ladan sallar ina fata an gane ko ma a ina ne ba cewa aka yi sallah ba ta karɓo fa ana maka maganar lada lada bago ko mukuwa bago ba lada a ji bare bare azumin dan barno a jim yace ba lada ina fata an gane saboda tunaninsa baya tare da sallah amma idan da tun daga farko har zuwa ƙarshe bai yi tunanin komai na duniya ba to zai samu cikakken ladan sallarsa amma dai walam tafsin salatuhu in tunaninsa ya yi yawo a lamarin duniya sallarsa ba ta ɓaci sai dai ya yi asarar lada wa man da fa'al mashiya wanda ya tunkuɗe mai tafiya bai ne dai a gaba gare shi ba manzo Allah sai mutum yana sallah mutum ya zo zai keta tsakaninsa ya tunkuɗe shi ba to wani ya zo zai keta tsakanin inda kake sa goshi da inda kake tsaye sai ka tunkuɗe shi au sajada ala shakki jabhatihi ko yayi sujjada a bisa tsagin goshinsa saboda matsin sahu bai samu ajiye goshi daidai ba sai ta gefe ya ajiye goshin au sajada ala dayatin ko yayi sujjada akan nadi daya au dayatani ko nadi biyu min imamati na rawaninsa wala shay alaihi ba komai a gare shi ya nade har goshin inda wuce nadi daya ba ko ya nada ya linka har sau biyu ya ɗola rawanin ka gane a ƙasa goshin yana daga ciki ba komai inda ya wuce naɗi biyu ba amma in ya kai uku to sujada bata inganta masalla ta ɓaci in naɗin ya kai uku bai wuce ɗaya biyu ba to in ya yi sallah da shi ya ɗola goshinsa a kan wannan naɗin sallarsa ta ɓaci amma in bai wuce ɗayyatin au ɗayyatai ni ba naɗi ɗaya ko biyu min imamatihi wala shay alaihi ba komai a gare shi wala shay babu komai ga mai sallah fi galabatul qayyi a cikin linjayen amai kana sallah sai amai ya linjaye ka ya fito ma a cikin sallah ba komai sallar ka ta inganta amma fa linjaye ba ta'ammudul qayyi ba yawa idan da gangan ne to sallah ta ɓaci in kai ka dawo aman da ganga a cikin sallah amma in rinjaye ya fi ƙarfin ka ne ya fito wal da magos aman kaji fi salati a cikin sallah duka wannan in rinjaye ne baya ɓata sallah alhamdulillah sai ne a shimawi akwai lafiya wala adam guda lafiya wai halin zuwa can ba a gama rolewa ba ne ba gama gida lafiya sai ka fito ya gida alhamdulillah ya sauran yan uwa na mutanen kurnawa ko dai ba can ka koma ba kawo Allah sarki an balo su lafiya amma da Allah muna alhamdulillah ina ne wannan bashari farko ba yau a shimawi shashi na farko barka da gida lafiya بسم الله الرحمن الرحيم وأن وأنهكم بينهم بما أنزل الله الله يقول يا رسول الله كي هكم تبكان باي بما أنزل الله دا أبن دا الله يسوق قرآن كريم وانا قرآن نمي جرمة ما لا يبود لتافنك da wannan aya ne domin karka yi tsammani karatun fiƙihu wani abu ne daban sabanin qur'ani da hadisi ina ba ta an gane menene ma an zala Allah abin da Allah ya sauka shine shine shine alqur'ani to fiqhun qur'ani yake fassara ba ba wani dokoki ne daban aka je aka kirkiro su aka zo aka kallafa muku sai kun yi aiki da su qur'anin ne dai da sunna sai aka fassara maka su da sunan fiqhu saboda haka ya kawo maka wannan ayar karka yi tsammanin da wani abu daban ake hukuntawa wanda ya saba ƙur'ani da sunna ƙur'ani ne abinda Allah ya saukar ko abinda manzansa ya hukunta shi ne ake maka bayaninsa a cikin karatun tuƙi shi ne ma'anar kawo wannan aya wa anuhu kun bainahum kai hukunci tsakaninsu bima anzala Allah da abinda Allah ya saukar bismillahir rahmanir rahim qala shaykhul imam al-alim al-allama asheku dattijan malami al'imamu shugaba bi ma'ana jagora a cikin addini al'alimu masani al'allamatu dutsen sani abdulbali shi ne asalin sunansa duka wancan laƙabi ne asheku al'imamu al'alimu al'allama duka laƙabi ne sunansa na asali da mahaifinsa ya laƙa masa shi ne abdulbari ko ka ce abdulbari duka lugace guda biyu akwai albari'u akwai albari a to wannan ya'un nisuba ce kai ba abdulbari ba ne abdulbari sai aka sa ya'un nisuba zama abdulbari al'ashimawiyu mutumin garin ashimawa sunan garin ne ashimawa shi ma aka sa ya'un nisuba zama al'ashimawiyu abin dangantawa ga garinsu na ashimawa an rifa'iyu ɗariƙarsa kenan ɗariƙar saidi ahmadu rifa'i abin danganta ga ɗariƙar rifa'iya rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa kamar mai iziya ne shi kuma ba shazile ne ka gane ya gaya maka shi ma abu a muƙaddima a shazile ba shazile ne shi ko wannan ba rifa'i ne to ƙalan nan ta farko ga makulinta nan ƙala ya ce sa'alani ba'adul asidi ƙa'i wani daga cikin abokanai ya roƙe ni bai ce wani daga cikin almajirai ko ɗalibai ko muridai ba abokanansa da suke mu'amala ko da suka taso tare ya ga cancantar wannan aboki nasa ya kai matsayin ijtihadi da zai wallafa littafi akan addini ya zo ya roƙe shi an a'amala muƙaddimata ya roƙe ni a kan na aikata wani littafi muƙaddima tilfiƙi a cikin ilimin fiƙihu ala mazhabin imami malikin abu sa mazhaban nan ta imamu malik ibn anasin dan anas radiyallahu anhu kaga ya nuna maka dan dariƙa ne Allah dan mali ai ba sahabi bane amma ce maka radiyallahu anhu ya ce rahimahullahu ba saboda sun sufaye a wajen su duk wani mutumin kirki da ya biyo bayan sahabbai da tabi'ai tabi'u tabi'ina ko a wanne zamani ne zai iya amsa radiyallahu anhu matukar yana bibiyan salafus salih na kirki ayin nan dai da muka karanta a suratu tauba wallazina tabauhum bi ihsani ne sawu yace maka ila yawmil qiyamah ko ai haka yace maka wanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama to Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi to dan me yasa a kowane zamani ba za a ce musu radiyallahu anhu ba in dai sun duba bayan magabata da kyautata shi ya sa su sufaye kowa ma in dai ya cika wannan sifa ta adala to za su ce masa radiyallahu anhu amma malik dan anas ai ba sahabi bane bal ba ma tabi'i bane tabi'u tabi'ina ne amma ce maka radiyallahu anhu fa ajabtuhu mala yace sai na amsa wa wannan mai roƙon wannan daga cikin abokai da ya roƙe ni na yi littafin sai na amsa masa ila zalika zuwa yin wannan littafi rajiyan ina mai kauna lissawabi ga lada da sakayya ta lada a wajen Allah to alhamdulillah sai ne izziya shafi na farko ina za mu tashi to fi waƙatiyatin shafi na saba'in da ɗaya a sutura ta biyar ita ce ta tsakiya a sutura ta tsakiya ita ma kuma a tsakiyarta wa man zakara fa'itatan wanda ya tuna tserariyar sallah fi waƙatiyatin a cikin ta lokaci a gane abin da ake nufi sallar da ta riga ta wuce mukutarin in ma bata zama kala'i ba mukutarinta da ya fita kamar kana sallar la'asar ita ce wakatiya yanzu lokacinta ne na mukutari sai ka tuna fa'ita a zahar din da ta wuce a baya ko kuma a'a ba ma mukutari ya fita ba har larurinta ma ya kare ta zama kala'i ita fa'ita din kamar mutum da yake sallar magaruba sai tuna la'asar kaga la'asar yanzu ai ta zama kala'i ai ba mukutari ba mukutari ba larurinta ma ya fita to ya jibo tartibuha jelanta fa'itacin din nan ya jibo yana wadaba ma'aha tare da ta tare da hajira ita ce wakatiya ka gane ai yanzu wannan sallar da kake yi ta la'asar sai ka tuna a zahar to yanzu fa ba al'asar ba ce ko kuma magaribar da kake yi yanzu sai ka tuna la'asar to yanzu fa ba magariba kake yi ko kuma ishar da kake yi yanzu ba ka yi sallama ba a cikinta kake sai ka tuna magariba to yanzu fa ba sunan da isha ba to za mu jin me za ta zama hukuncin guda uku ne a ƙarƙashin wannan mas'alar ya danganta da halinka mutumin duk mutumin da kaga yana sallah to ɗayan mutum uku ne ko dai liman ne shi ko mamu ne shi ko mun faridu ne mai yin sallah shi kaɗai duk wanda kaga yana sallah to yana cikin ukun nan ko dai ya zama liman ko dai ya zama mamu wani yake bi ko ya zama shi kaɗai yake sallah to kowanne kuma hukuncinsa daban ne a irin wannan matsala mutumin da yake sallar yanzu sai ya tuna wacce ta wuce fa in kana fazzar idan ya zama shi kadai ne ba wani yake bi ba kuma ba wanda yake bin sa fazzan kenan shine alun faridu shine alfazzu to kada kawai ya yanke ya yanke sallan nan ba sallama aka ce yanke ba sallama aka ce ba kada ka san wani sai yayi sallama yana ga kamar ya bata sallah sai wato ai babu ita ne yanzu yawwa da kai sallama da kanka duk ɗaya ne kawai ka yanke amma da sharafi shi din malam ya aki da raka'ata matukar bai kulla raka'a ba a tsayuwar farko ne bai kudura ruku'u ba ya tuna sallar da ta ke bayan bai yi ba bai kudura ruku'u ba bi wasu ya dai da tsora hannayensa ala ruku ba ta yi akan gwiwoyinsa yana tsayuwar farko ne fa'in a ƙada idan ya ƙudula raka to don ma'ilai ha'ukura ya ƙaro wata raka ta biyu ya haɗa da waccan da ta farkon a nan ba zai yanke ba to kaga shi ma mai sallah shi kaɗe kucinsa ya rabu biki yana sallah in ya tuna da ta wuce to ya yi tsam ya duba halin da yake ciki a tsayuwar farko ne bai yi ruku ba to sai ya yanke ya yi sabuwar ikama ya sallaci wacce ta wuce a baya sannan ya zo ya sallaci ta yanzu in kuma ya kulla ruku'u ne ya tuna to don ma ilaiha ukura ya taro ya kalo wata raka'a ilaiha zuwa ga wannan ta farkon da ya kudura wa karaja an shafa'i sai ya fita daga shafa'i shafa'i shine raka'a biyu to yanzu yayi nafila kenan ba wai magana dama na gaya maka ta tashi daga sunanta wanda da yayi niyyar yin ta ba za ta zama ita ba yanzu ta shi yanzu wannan ta zama nashi ka ji hukuncin alfajji kenan wa in kana imaman in kuma ya kasance liman ne fa limanci yake yi ta la'asar sai tuna bai yi a zahar ba ko yana limancin magarba ya tuna bai yi la'asar ba ko yana limancin isha ya tuna bai yi magariba ba ko yana limancin asuba ya tuna bai yi isha ba ko yana limancin azahar ya tuna bai yi asuba ba to kala ya yanke kawai a duk halin da yake ciki ko ya yi sujjada ta ƙarshe ya ɗago zaman tahiya na ƙarshe yana tahiya daga shi sai sallama ba in ya tuna shi kai sallah ta ta ɓaci kawai tashi ya fita ya ce ya naɗa wani na'ibi ya ce ka tashi ka yi muku sallah ni sallah ta ta ɓaci wala yasta nibu ba zai mayar da na'ibi ba eh ba zai jawo na'ibi ya dasa kamar wanda alwalarsa ta karye in alwala ce ta karye ai zai fita ya jawo na'ibi ya dasa shi ya ƙarasa musu sallar to a nan ba za a yi wannan ba saboda me wa yasri zalika wannan ɓacin sallah tasa yana yasri yana yin naso li salatil magumina ga sallar mamu duk sallar ta ɓaci wanda za ka dawo ka dasa shi ma sallar ta ɓaci saboda haka ba zancen a gina akan wannan sallar taka ka gane ai kuma a kowane yanayi ko ya kulla ruku na farko ko bai kulla inda shi liman ne kawai sallarsa ta ɓaci waɗanda suke tare da shi su ma sallarsu ta ɓaci sai dai ya fita ya je waje ya rama sallar da ta wuce su kuma su naɗa sabon liman da sabuwar ikama su sallaci sallarsu ta lokacin ina fata an gane wa in kana ma'amuma in kuma ya zama shi ma'amu ne fa shi ne mutum na uku shi wani yake bi sai kuma ya tuna bai yi sallar da ta gabata ba to shi kam tamada ma imamihi dan shi dan fursunan liman ne bai da ikon fita a cikin wannan sallar sai liman ya sake shi dan fursuna yana da ikon fitowa a sallabe shi ba to shi shi yana cikin fursunan liman saboda haka tamada ma imamihi kuma a duk halin da yake ciki ko ya kudura raka'a ko bai kulla ba inda ya kabara harama sai tuna ashe bai sallar da take ba to bai da ikon yankewa bai da ikon sallamewa har zuwa ƙarshen sallar fa in faraga idan ya idan da wannan sallar to alhamdulillah yanzu ya samu sallar nafila ba za ta tsaya masa a matsayin waccan ba ba za ta tsaya masa a matsayin ta yanzu ba sai sallama na sai sai tashi ya sallaci abin da ya manta a baya sun mai idu ma salla ma imami sannan ya sake wacce ya sallata tare da liman dama na ce maka waccan ta zama nafila salla uku zai yi wannan nafila ce ya tashi ya rama ta baya la'asar din a azhar din sannan kuma ya tashi ya sallaci wanda ya sallata ma imami tare da liman bil wakati a cikin wannan lokaci kada jinkirta ta ita ma zai sallace ta filo duka a lokacin zai kayan kana juma'a to idan juma'a ce fa sallar juma'a ya je shi ma mu sai ya tuna ashe bai yi asuba ba bai bai da ikon yankewa to idan aka idan da juma'a idan ya tashi ya rama asuba to sallaha zuhuran juma'a zai sallaci a zahar ne ya zama juma'a ta tsare ma dan mutum ɗaya baya juma'a yawwa mutum ɗaya ba zai juma'a ba saboda haka yanzu juma'a ta tsere masa sai dai in akwai wani masallacin da ya san in yaje zai samu juma'a yana da abun hawa to sai ya gangara ya je can ya samu juma'a amma dai a nan shi kaɗai ba zai juma'a ka gane ai saboda mutum ɗaya baya juma'a to alhamdulillah sai tambayi na'am Mm. Mm. yi mana ai fatiha ba a maimaita ta da gangan wa man karar fatiha fa zahirul budulat saboda haka zai gina dama gina zai a kan rakowai inda duk halin da ya same shi mutum da fatiha ma rukuni ne kuma a cikinta ake ginawa za a yi ba sabantawa za a yi ba to risala ina ne ya za mu tashi yauwa shafi na nawa ne samun dani mai gajeren bugu shafi na 39 so wa aqallu ma yusalli fihi ar-rajul min al-libasi mafi kankantar abin da namiji zai yi sallah a cikinsa na tufafi bi ma'ana mafi kankantar tufafin da zai ishi namiji yin sallah saubun a samu tufafi ko mayafi satirin mai suturcewa wanda yake da kaurin saƙa kenan min dir'in shine doguwar riga tana amsa sunan saubu jallabiya ba a farajiya mai tsagaggen cinya ba ka gane yake idan rigarkar jallabiya ce wanda gefenta a tsage ne kuma tsagun har yayo sama da gwiwa cinya tana bayyana to wannan ba za ta yi sallah ita kadai ba sai da wando ka gane ai amma ya zama jallabiya ce wanda kasanta a haɗe ne ita ce dir'un doguwar riga da ta sauka ƙasa da gwiwa tana ama sunan taubin to ko ba wando a ciki in yi sallah ta inganta au ko kuma ba doguwar riga ba ce dir'u rida'in mayafi ne mai yalwa in ya yafa shi ya danna shi zai sauko gwiwa in yi sallah ko ba wando a ciki sallah ta inganta saubun din na yana nufin saubun wahidin da ce saubani ba ba sama da ƙasa sai ya naɗa ba aka samu saubun guda ɗaya ko riga ko mayafi wanda ya sako gwiwa to sallah ta inganta ga namiji wa dir'u abinda ake ce masa addir'u da yake maka min dir'in addir'u shine alqamisu dogon riga jallabiya wa yukrahu an karhanta an yusalliya namiji yayi sallah bi saudin da mayafi laisa la aka tafi minhu shay'un laisa shay'un ba wani abu minhu na mayafin ala aka tafi akan kafadinsa jami ne na alkatibu sai ya kasu fiye da guda biyu ma aka ce katifai ko katifahu guda biyu kenan aka tafu kuma zubul jama'a ne amma ba luwansa dai mu ma kafadu muke cewa da da biyu da uku duk jami'in hausa kafadu ne ko laisa shay'un minhu ba wani abu minhu na mayafin ala aka tafi akan kafadunsa in yayi sallah a haka sallah ta inganta amma yayi makaru kamar yadda ake ɗaurin kirji bai ya fatin daga kafaɗa ba mayafin bayi da yalwa wanda zai ya shi har ya sako gwiwa sai ya ɗaura shi daga cibiya zuwa gwiwa in ya sallah ta yiwu amma ya yi makari saboda mai zai iya kuncewa ya yi tsirara amma har da kunce ɗin ba tunda ɗaurin zani bayi da garanti amma wanda ya zo ta kafaɗa aka naɗa shi har aka yafa a kafa da ya sauka gwiwa to ko ruku da sujada ba a tunanin zai warware yasa aka karhanta wancan fa in fa'ala idan har ya aikata wannan yayi sallah da mayafi guda daya yayi daurin kirji ba tare da ya yafa wani abu na mayafin a kafada ba lam ba zai sake ba amma dai yayi makaruni wannan tufafin namiji kenan a sallah mafi karanci wa aqallu ma yujzu al-mar'ata min al-libasi fi salati mafi kankantar abin da zai isa mace min al-libasi na tufafi fi salati a cikin sallah addiru a samu dogon rigar ita ma ba tsageggiya ba alhasifu kuma mai kauri asabigu mai duhun saka akwai abin da yana da kauri amma yana da kofofi kamar leshi akwai kuma abin da babu ƙofofin amma kuma share-share ne ana ganin fatar mutum to sai an kauce waɗannan sifa guda biyu ya zama alhasifu mai kauri asadiku mai duhun sadu allazi yasturu zuhura qadamaiha riga ko tufafin da yake suturce mabayyanin kafafuwanta guda biyu ka gane ai doguwar riga tun daga sama har ƙasa ta rufe zuhura kadama ya babbayyanin kafafuwanta guda biyu domin kafa tsiraiki ne a wajen mace a cikin sallah in ta bar dan yatsanta ɗaya a waje na kafa a sallah ita da wanda ya sallah tsirala duk ɗaya ne to kamar mu matanmu da ba sa sa doguwar riga yawanci zani da riga suke yi to a tabbatar da tsakanin riga da zanin ya haɗu in ta yi ruku'u bayan ta baya bayyana akwai dangale su aiki in ta daga a tsaye cibiya ba ta bayyana ya zama an ɗaura zannin akan rigar wanda ruku da sujjada baya raguwa ka gane ai da sharadi kuma hannun rigar ya kawo iya nan shine abin da zai wahala a dinkin mata yanzu ka gane ai to a irin wannan yanayin in ta ɗaura riga da zani hannun rigar ya zo nan kuma zanin ya sauka ya rufe kafa to ko ɗan kwali in ta ɗaura a kai ta rufe kai da kunne da wuya da shi ko bai sako kirjinta ba in dai sallah haka sallanta ya inganta abinda ake nema dai kar a ga komai a jikinta sai kewayen fuska da tafin hannu duk yadda ta yi in dai ta rufe dukkan jiki sai fuska da tafin hannu to sallata ta inganta ko da riga da zani ko da jallabiya ita kadai to amma yanzu nan kawai gaba ɗayansa duka ba sai tafin ba har bayan hannu iya zira'i ne sunan nan to da hausa in tafin hannu ya zama iya ciki ne da hausa na ce ma in na ce maka tafin hannu ina nufin har da bayan yawwa gaba ɗaya iya nan ya zama yawwa yawwa iya wuyan hannu iya kuɗi kenan ka gane ai to yanzu yawanci abin da yake ɗaukewa tunda matan mu ba sa sa riga mai dogo hannu yawanci yake a tamfansu ko dai iya nan in yayi tsawo ne ya zo nan amma baya zuwa nan wata ma iya nan ne to yanzu hijabin da suke sawa zai iya ɗaukan wannan musamman mai hannu da suke yi za a ga kuma da roba a nan to wannan yana da kyau a matan mu na yanzu wannan ko ba riga za ta iya yin sallah ko ba riga a ciki inda dama yana rufa kai da kulli ko ballanta na wuya Allah amma sa da za a ce ba wala ka taɓa gani ne yawai haka ne haka ne shi kenan har har ƙasa to irin wannan zai yi sallah ma dalla da shi a wajen sallah amma fa mai hannu in ya zama wanda bayi da hannu ne kamar irin wancan wannan rigar da take tafiya kaga hannunka a ciki ne to wajen daga hannu a yi kabbar harama ya za'i sai an ga zura'i ko sai dai in ta ciki za ta daga to dama dama yawwa in dai ta daga ta ciki a ba kuma dagawar ake bukata in dai zura'i ba zai bayyana ba wuya ba zai bayyana ba kunne ba zai bayyana ba kafa ba za ta bayyana ba kowane irin sutura an ta yi sallah da shi ya inganta abinda ba a so dai a ga filin gashi ko guda ɗaya ko kunnanta ko wuyanta ko zura'inta ko kafa ballantana kuma cibiya ko gadon baya abinda kafa ita ce mafi matsala yanzu wata koda ta sassauta zanin tana tsaye za a ga ya rufe amma daga an suku ya yi ruku ta baya sai ya ɗage su da dama bayi da yalwa ko an zo su jada sai ga kafa a waje eh safa kamar ya eh to tun da ta suturce za ta iya ɗauka amma dai safa ba sutura ba ce yaya ba damuwa shi matsalanci ne duk wani abu da mace ba ka ga abin da mai ziya ya gaya maka ba a maganar sallah ne ya ce maka wa auratul mar'ati ma a ajinabi sai da ya kawo wannan maganar dan ya gaya maka irinsa ne a sallah irinsa ne in za ta fita ko za ta gana da wani bare wanda ba ajinabi wanda ba muharrami ba duka ɗaya ne duk abin da aka haramta ta bayyana shi a sallah to an haramta ba shi ta bayyana ga wanda ba mijinta ba ba muharramin ta ina fata an gane wa aqallu ma yujizu al mar'ata ah to mini to wannan fa ya gaya maka bangare ɗaya ne na suturan mace muna maganar riga wanda za ta sauka ta rufa hannu da kuma kafa allati yasturu zuhura qadamaiha sannan yace wa khimarun da mayafi shine khimar ta taqannau bi da za ta nannadu da shi yana nufin rufe kai da kunne da wuya in ya rufe kai da kunne da wuya gashi kuma ta sa doguwar riga mai dogon hannu ta sauka ta rufe kafa to ta samu sutura ita mace sutura daya ko riga daya ba ta isa ta asali sai dai in irin yanzu da muke magana hijabin da suke yi na yanzu mai hannu zai rufa kai kuma za shi ya sauka ƙasa kamar jallabiya to wannan zai ishe ta wato sallah wato ba shi rubi kafai al'araba kaga shi ma kafu ya gaya maka an ta kafu har da bayan hannu wato ba shi tana dafa al'araba ƙasa da kafaya da tafuffukanta guda biyu fi sujudi a cikin sujjada in ta zo da sunna misalan rajuli misalin namiji wai ba sai dan tana mata dole kar a ga hannunta ba ko ta zo sujjada sai dai ta yi ta cikin mayafi ko ta cikin lufaya ko ta cikin hijabi a za ta iya dafa ƙasa da tafuffukanta ko da tafin ya bayyana a waje ba komai domin tafin hannu ba tsare shi bane a jikinta sai me alhamdulillah nan babu na kana nan natsuwa eh na'am lam yu'id a'a ai ba namiji bane ko ko bancan gancan namiji ne eh to shikenan in ka ce lam yu'ud bai yi ta'addi da komai ba lam ya ta'adda bi shay'in lam menene ya'ud ba zai sake ba shi kuma wannan akwai kaddara as-salata lam yu'idi salata zai yi ta'addi da as-salata ne amma sai aka shafe muta'addin din fa in fa'ala lam ya'ud ba zai sake ba kawai tunda ka san abin da ake magana amma da aka sai lam yu'id fa in fa'ala lam yu'idi salata ba zai sake sallah ba sai aka shafe as-salata din duka ya fita lam ya'ud ba zai sake ba lam yu'id ba zai sake ai as-salata ba eh in ka ce lam ya'ud baya ta'addi amma in ka ce lam yu'id to ana buƙatar as-salata ko daga kaddarawa ne to alhamdulillah lam ya'ud lam yu'id kamar kamar kamar lam ya kharuj da lam ya khuruj ka gane ai in ka ce lam ya kharuj bai fita ba in ka ce lam ya khuruj bai fitar ba to akwai abin da yawa akwai akwai akwai wani abu ko in ka ce lam ya kharuj bai bai fito ba shi kansa kenan amma ka ce lam ya khuruj bai fitar ba lam yukhrijil zakata kenan bai fitar da zakka ba amma ka sai lam yakhruj to kaga wannan yana buƙatar ta'addi to haka lam yaud da lam yuid kamar lam yakhruj da lam yukhrij ka gane ai lam yaqum da lam yuqim lam yaqum bai tsaya ba lam yuqim bai tsayar ba yawwa bai tsaye da wani takara ba ba haka suke cewa ba yawo akwai muta'addi a cikin fi'ilin fi'ili ne mudari da yana ta'addi da wani mafu'uli to shine lam yu'idi salata kenan lam yu'id kuma ba zai sake ba amma duk dai an san me ake zance a kai sai me hashiyatul adaw eh ƙetarewa idan a ɓangaren luga ne a ɓangaren kuma shari'a ne to ɗan ta'adda wannan ya ta'adda hududan layi eh to shi ne ta'addi ƙetarewa fi'ilin bai tsaya da bayani a kansa ba ya tsallake kansa ya hada da mafi'uli ai ƙetarewa ne shi ne a ta'adda ko a ta'addi ko? in ka ce ta'adda ya ƙetare ka gane ai amma idan ka ce a ta'addi ya ta'addi sai ka ce alhududa yana neman abin da zai hada da maf'uli maf'uli shine wanda ake ta'addi a kansa kama ba kowane fili da yake yin ta'addi ba daga gininsa ake ganewa kamar wani lam ya kharuji da lam yukhrij ka gane ai mai alburda yana cewa laulahu lam fakhruji dunya min al'adam kaga wannan bai yi ta'addi ba domin ad-dunya fa'ili ne ba maf'uli bane laulahu ba dan man ba dan samuwar manzon Allah ba ad-dunya duniya lam takhruj ba za ta fito ba kaga ita kanta kenan ba za ta fito ba min al'adami daga rashi laulahu lam takhruj amma da cewa kai laulahu lam tukurijid duniya da tukurij aka ce sai a ce ba don shi wadda duniya ba ta fito da rashi ba da duniya ba ta fitar da abu kaza ba to ita kanta ake magana ba don shi ba a duniya fa'ili ne lam takrut ba za ta fito ba milal adami daga rashi ita ita kanta kenan to da wannan ake gane ta addini ina ne shafi na tamanin to ina ne wani ma ya jubi ne yana daga abin da itikadinsa yake wajaba cewa wanda Allah ya yi masa uquba subhanahu wani ma ya jubi itikaduhu anna man aqabahu Allah subhanahu wa ta'ala hakika duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala aqabahu ya masa azaba min al-muwahhidin daga cikin masu kadaita Allah musulmi kenan musulmi ne yaje lahira kuma Allah ya sa shi a wuta Allah ya masa uquba binarihi da wutarsa fi dalil iqab a cikin gidan uquba ita ce jahannama to akhrajahu Allah zai fitar da shi min ha daga wannan gidan uquba bi imani ai bi sababi imanihi a dalilin imaninsa tunda ya mutu yana kadaita Allah amma wani zunubinsa da bai tuba ba Allah bai yafe ba ya kai shi wuta to ko mun dadewa fa ba zai dawoma a wuta ba kamar dan fursuna ne da aka yanke masa shekaru in shekarun suka kale zai fito ya dawo wajen iyalansa akwai wanda kuma aka aka yanke masa life in prison shine wannan kafiri shi ne khalidi na fiya abada ka gane ai to haka jahannama take a wajen masu sabo da kafirai idan ya mutu yana musulmi sabo ya kai shi wuta to ko mun dadewa a karajahu minha Allah zai fito da shi minha daga jahannama bi imani ai bi sababi imani a dalilin imanin nasa ko mun kankantar imani in dai akwai shi to ba zai dawwama a wuta ba to da an fito da shi ina za a kai shi fa'adkhalahu jannatahu fa'adkhalahu Allah zai shigar da shi jannatahu aljannasa bi sababihi a dalilin imanin nasa zai shigar da shi jannatahu aljannasa darar sawabi gidan sakayya fil akirati a ranar lahira fayin kulta idan ka ce lima da alal imana sababan lidukulul janna don me yasa malam ya sanya imani shi kadai shine sababi na shiga aljanna bayan an ce man amana wa amana wa amila amalan salihan sharadi guda biyu ne yayi imani kuma ya aikata aiki mai kyau innal ladina amanu wa amilu salihati shi kuma yazo bai da aiki mai kyau an kai shi wuta kuma an fito da shi an ce za a sashi aljanna bi imanihi kawai eh in kai tambaya me yasa malam yace imani kadai zai zama dalilin shiga aljanna alhali wan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace la yadkhulu ahadun minkum bi amalihi aljannata ba wani ɗayan ku da zai shiga aljanna da aikinsa shi ma imanin ai aiki ne yawan aikinka da kyan aikinka shi kadai bai isa ya kai ka aljanna ba sai ya hada da falala da rahamar Allah qultu sai in ce maka in ji mai adawi ni zan baka amsa mai risala ya je ya huta shi da shi ya fara faɗan magana in ka tambaye shi don me yasa ya ce za a shiga da mutum aljanna a dalilin imaninsa kadai to ujibu zan amsa maka bi anna imanihi hakika imanin nan nasa sababin shi ne sababi amma ma'ar rahmatullahi tare da rahamar Allah imanin shi kadai shine sababi sai aka hada da rahamar Allah wa afuhi da afuwar Allah wa judihi da baiwar Allah gaba ɗaya aka hada aka ce kaje ka shiga aljanna to mastadalla alama qalahu sannan mai risala ya kafa dalili abu sa wannan abin da ya fadi bi qauli da fadin sa cewa wa man ya'malu misqala zarrati ba da kai yake magana sa ba mai risala baya konsa sai da zakara hujjarsa a wannan ya ce wa man ya amar kaga da an kira aiki ba a kira rahamar Allah da afuwar Allah da baiwar Allah ba duk wanda ya aikata misqala zarratin misalin kwaye zana kairan na alheri Allah ya ce ya rahu zai ganshi to in yadda wa mu a wuta ya ga alheri Allah kuma sai sai ya ga alherin nan ko mun koda misalin kwaye zarra ne wata rana sai ya ganshi to ko a ƙarshe zai gani din za a fito da shi daga wutar a kai shi aljanna aiko ya ga alheri tunda ya bar wuta ya dawo aljanna wannan kaga hujja ce mai ƙarfi suratul zilzila ko zilzali in ji kira'ar mu suratul zilzali ko suratul zilzilati eh aya ta bakwai eh eh faman tilawar alkur'ani in a cikin qur'ani ne ba wa man baka mai da malam ya kawo tilawa cewa dai faman ya amal misqala zarratin khairan tun da bangaren alheri da fa Allah ya fara sharhin da yake maka anan karkace ai malam yayi kuskure ya sa abin da yake zancen da ya wuce a baya yana buƙatar adafi da wauni shi yasa shi a nufinsa ba aya ya ɗauko a ƙur'ani ya sa maka ba hujja ya baka daidai da maganarsa inda ta koro shi yasa ya maka adafi da wau wa man ya amal misqala zarratin khairan yarahu sai ma da ta maka at-tilawatu tilawar alqur'ani faman ne bil fa'ida fa ba da wau ba wal misqalu to me ma'anar misqali in inna in taku misqala habbatin min khardal nan kuma da aka ce fa mai amal misqala da wa mai amal misqala zarratin sharran yarahu me ma'anar misqali ka gane ai sai me saƙalu shai'i daga saƙilo aka samu miskal saƙalu shai'i nauyin abu a kan sikeli shi ne ake masa miskali ai zinatuhu karka ce zinatu wanka ce zina ado zina akwai kawar mu zina a gidan su mu hafi to ba zinatu ba almalu wal banuna zinatu wannan zina wannan zina zinatu zinatu nauyinsa awunsa daga mizani aka samu daga alwazun da almin aka samu zina nauyinsa kasu akwai masu kuskure a tazinin subhanallahi min almizani wa muntaha al-ilmi wa mablagha rida wa zinata al-arshi sai su ce wa zinata al-arshi wannan kuskure ne ba zina bane a gurin zina kamar wannan zinatu nauyinsa shine misqal abinda ya aikata ko da kamar kwayan wato nauyin aikin nasa ko da daidai da nauyin kwayar zarra ne kaga dai ba da nauyi ne da ita ido ma baya ganin ta ita kwayar zarra saboda kankanta to aikin da yi ko da nauyin sa a cike ne bai wuce nauyin kwayar zarra ba to ya rahu zai ganshi shine ma'anar misqal ai tuqalu shay nauyin abu ai zinatu nauyin sa a mizani wa ilaqul misqal sakin lafazin misqal huna anan majazun majazi ne ka gane ai domin nauyin ba shi ne zai kai ka aljanna ko sai hala da rahama izil ma'ana domin ma'ana ai a lahira layu zanu bi misƙali ba a yin aiki da misƙali abin da yake da nauyi wala gairu wala waninsa ana aiki ne da mizani wala da ulmawazi na alƙisna liyomin kiyamati kuma takaddun ayyukan ake ɗorawa ka gane ba wai aikin da kai shi za a ɗauko zahirinsa a tsora ba wazzarratu da aka ce misƙala zarra me ma'anan ƙwayar zarra ya ce annamlatu sagira ƙaramar tururuwa kamar da wasu malaman luga suka fassara a cikin tururuwa mafi ƙanƙanta ita ce ake ce mata zarra wal khairu shi ku alheri da aka ce khaira wa man ya'mal misqala zarratin ya fasara maka ma'anar misqal da ma'anar zarra to me khaira me me alkhairu shine ma yuhmadu fa'iluhu shar'an abinda ake godiya ga mai aikata shi a shari'a duk wanda ya aikata wanda aka ce ma dalla da wannan abin da kai to sunansa alheri a shari'a musulmi wa sharru shi ko kishiyar tunda ayar gaba ta musanya da sharran ya rahu wa mai amal misqal da tun sharran to me ake nufi da asharu shine akasu akasin alheri duk abin da ake zargin mai aikata shi shine mafhumul mukhalafa in wancan an ce ma yumadu fa'iluhu to wannan ma yuzammu fa'iluhu shar'an abin da ake zargin mai aikata shi a shari'a duk abin da shari'a za ta ce Allah wadai da wannan aikin to sharri ne ga ka karka yi shi kamar shan giya fata kisan kai zina ƙarya cata da sauransu ma'anar yar wa ma'ana yarahu ba wanda aka shafe harfin illa saboda shar'i na man fa man ya'mal misqal zarratan sharran yarahu ko khairan yarahu to yara hudun na ai yara jaza'a amali zai ga sakamakon aikinsa hudun damir yana kawo yana kuma ga aikin tunda an ce fa man ya amal ko to yarahu shine shara shine jawabu shar'i ya amal shine fi'lu shar'i majzumun bi man to yarahu shi ma majzumi ne bi man ma alamul jazmi shine hasbu harfin illati an shafi harafin illa shine asali yarahu ne ka gane jawabu sharɗi na man sai ya shafe alifin shine alamar sukun ai yara asali yara ne amma tunda an ce yara hu yara jaza'a amalihi zai ga sakamakon aikin da yayi in mai kyau alkhairan din in ma mummunan asharu din to alhamdulillah sai askari shafi yau mala rabiu bai zo ba to mala alifa a barka da mutawala a baka ya himma yawwa ina ne afkari shafi na nawa barka malam muhammad ina malam aliko baya hitowa ko aiki yake zuwa to to Allah taimaka fasulu yadda wa insha Allah yunajjazu ana zartarwa bi ta'liqi da lata yaji shiwa sakin aure muna cikin kitabun dalaki ba sai ya kira maka sunan sa tun da fasali da daga cikin fasalolin kitabun dalaki yunajjazu ana zartar da saki bi ta'aliki da rata yashi ala mutahattimi abusa abin da yake zama wajibi ne sai ya afku abin da ya zama dole sai ya faru in yace in wannan abin ya faru na sake ki to yanzu ma ta saku an zartar da sakin yanzu ba sai abin ya faru ba ka ɗulu ilfajir kamar hudowa alfijir da daddare ne suna rigima ya ce in dai alfijir ya hudo na sake ki to yanzu ma ta saku tun da dole alfijir zai hudu wa shamsi da hudowar lada ya ce in lala ta fito na sake ki to yanzu ma ta saku duk da dai dole lala za ta hudu ko alal misali ya ce in wane ya mutu dama saboda shi da kunyarsa nake ji nake zaune da ke ko ubanta in yana jin nauyin ubanta sai ta in dai baban ke mutu to na sake ki to yanzu ma ta so tun da ubanta dole zai mutu ko ba zai dawo ba to duk wanda ya rataya sakin aure da wani abun da faruwarsa dole ne to a lokacin kawai yunar jazu ana zartarwa ba sai an jira abin ya faru ba wa rafi shahari da kuma farkon wata shine rafi shahari in dai sabon wata ya kama na sake ki to yanzu a tsakiyar watan mata sau wa huwa al-mashhuru wannan shine kauli mashhuri fi galibin hukuri cikin yawancin abin da yake faruwa amma a gun laraba mu mutanen mu ba san wannan malam ya kawo sunayen abubuwan da sun tabbatar shine ke yawan faruwa a wajen larabawa a zamanin su amma ba yana nufin shi kenan iya waɗannan abu uku da ya ambata ɗulu ilfajir ɗulu ishamsu ra'asi shari wannan dai shine yawancin abin da yake faruwa fi galibi da cikin marin jayin afkuwa sai ta kaɗuhurin ha'iri kamar tsarkin mai jinin haila tana cikin jini ta in kin samu tsarki na sake ki tunda shari'a ta hana saki a cikin jini to ai ka riga ka yi yanzu ma a cikin jinin kawai ta tafi wa aka yi da aka sunsa shine tana cikin tsarki sai yace in jinin haila ya zo miki na sake ki to yanzu ma a cikin tsarkin ta tafi walau allaka ala mautihi to da zai rataye sakin aula abu ka mutuwarsa shi mijin yace in na mutu na sake ki au au mautiha ko ya rataye sakin aurensa abu sa mutuwar ta ita matar in kin mutu na sake ki to anan fariwaya ta ni an yi ruwaya guda duk kaulani kenan bin luzumi da lazamtar sa munajjaza abun zartarwa au nafi ko kore wasa cewa wannan zancen banza ne dama an mutu ai aure ya kare a nan malamai sun yi ruwaya sabani guda biyu wasu sun ce ai tunda mutuwar ta dole ne ita ma mutuwar ta dole ne kawai ta saku munajjaza abin zartarwa yanzu kawai aure ya mutu ko suka ce a wannan ai shirme yake yi dama idan miji ya mutu akwai aure ko in mata ta mutu akwai aure wasu suka ce sun kore wannan sakin munajjaza wannan ba baya zama saki tunda dama in ya mutu sun rabu eh ruwaya ta ni kamar kaulani ne ta gane ai ya ce ka ta'aliƙihi shi ma a cikin ruwa ya tazin kamar rata ya wasa da yi wa sakin aure alama shi ake ma lama shi atala abu sa yardar abin da babu yadda gare shi kamar yake la sake ki idan saniyan nan tawa ta yadda in saniya ta ta yadda na sake ki saniya ta yadda ne amma idan ka rataya ka gane ai wa yunajjazu wa yatanajjazu sakin aure yana tabbata bi mashi'atillahi ai bi ta'liqihi bi mashi'atillah in ya rataya da yardar Allah ta in Allah ya yarda na sake ki wannan matsalaci ne da mu to tasa ku Allah ya yarda tasa ku tunda Allah yana da shi ne wanda yake da mashi'a ko yawwa to amma wai ba sai mashi'ar Allah ba idan ya samu mutum mai hankali kamar wanda yake da iko da shi kamar ubansa ko uwarsa ko sai ya ce in babana ya yi na sake ki ba kina neman saki ba to ki je ni babana ya mun wasiya ya mun da sai ce kan na sake ki amma ki je ki same shi in ya yi da ni na sake ki to yanzu ba ta saku ba tunda uban yana da mashi'a sai a je wajen uban in ya ce ta saku ta saku in ya ce bata saku ba bata saku ba ka gane ai yawwa to amma in ya jingina ga abin da bai da mashi'a ko yaro karami da bai da hankali bai ma san me ya auren ba yace in wannan dan naki na goye ya yadda ki je na sake to shi dan ya san ma me ake yi bai da mashi'a to wannan ma akwai ruwaya ta ni bi tanajjubihi aw nafihi a'a yaro ne wanda bai da mashi'a ba mu yi misali da dabba ba yanzu ko ka misali da yaron da bai da hankali ina ke da mashi'a wa yastihu istisna'u aksarihi yana inganta a yi shogon mafi yawansa eh ya inganta istisna'u shine fa'ilin yastihu istisna'u aksarihi shogon mafi yawan saki ya sihu yana inganta ka ce na sake ki ka gane ai saki na sake ki banda saki biyu to ka ga ɗaya kenan ko na sake ki amma banda ɗaya biyu kenan me aka yi istisnayin aka sari ko shi ne biyu ko kuma ɗayan to wannan yana inganta wa aƙalli da mafi ƙanƙantarsa shi ne na sake ki banda ɗayan kenan shi ne aƙallu na sake ki banda biyu shi ne a kasaru ko wannan duka yana inganta lalmin stagaraku amma banda wanda ya fara dulmiyarwa wanda ke na sake shi uku banda daya a a wannan uku ya tabbata don shi ka fara fada shi da shi da abu sagariku almustagraku abin dilmiyarwa sai da ka ambaci uku sannan kaje kuma banda daya a ai uku ta liga daya ta liga biyu saboda haka saki uku ya tabbata wa qawluhu fadin sa da yace anti daliqun arba'in illa salasan kajifa ke sakakkiya ce sau hudu amma ban da uku yawwa shi abu da yake nufi ba to wannan mustagarakun saboda mai yawan ya fara bada hudu ba ta wuce uku ba eh na sake ki hudu amma ban da uku a wannan saki uku ya tabbata walau allaqahu da zai rataye sakin auren fi imra'atin a cikin wata mata alali ka'iya abu sa aurenta in na auro wanta ke na sake ki ya lata ya sake abu sa auren wata mata da zai yi to lalazima da sakin nan ya lazamzai bil aqli daga an tsaura aure da wannan matar yi tun da shine sharadin sa shi din ba mutahattimi bane auren sa da matar zai iya yiwuwa kuma za a iya hana shi wanda yake son ya aura din to ba za a ce munajjazan ba amma daga an ɗaura aure ko bai take ta ba to lalazima wannan sakin ya tabbata bil aqdi daga an ɗaura aure walahu nikahuha to tsaya mana ka ji ai ban san bai kare ba ka bari in mun gama ka ji ba ka ji ma'anar ka ba sai ka yi tambaya wala hu nikahuha kuma ya halatta ya auri waccan matar da ya rataye sakinsa ga aurenta din a shari'a ba ta hana shi ba don cewa an ka aure ta wannan ta saku ba ruwan shari'a ya halatta ka je ka aulo ta amma kana auren ta wannan ta saku illa an ya kula sai dai ya ce sai dai in ya ce kullama kullama tazawwajtu bi fulanatin ka gane ai duk lokacin a'a bai ayyana mace ba kullama tazawwajtu kawai a kullama tazawwajtu bi bi bi fulanatin duk lokacin da nayi aure da mace wance to ke kin saku eh to anan in dai ya auro to yanzu magana ta koma baya da ya ce wa lahuni kawowa ba ita waccan matar da ya lati auren ba matar tasa da ta saku yanzu zai iya yin kome ko zai iya aulo ta amma saki kam yanzu ya tabbata ka gane ai wa lahuni kawowa mun koma baya za mu gyara da mun ce ya halatta ya auro waccan wata ya rata ya sakin gare ta to damirin yana komawa ga matarsa ta gida din ba ga waccan da zai auro ba amma sakin ya tabbata inda ya auri waccan to amma ba a hana kuma ya sake auro waccan da ya sake din ba eh zai iya yin kome zai iya in ta gama idda wa lahuni kahuha zai iya biyan sadaki ya sake auro ta tunda sake ɗaya ne ka gane ai to illa an ya kula kullama sai dai in ya hada da lafazin kullama duk sanda nake auren wacce to ke na sake ki to a nan in ta fita ba dama ka sake auro ta tunda kana tare da wannan ai ka ce kullama kullama ce ta canza ma'ana amma da baka ce kullama ba in dai yana tare da wannan to ba dama wata ta shigo sai dai in ya saki wannan sannan kuma wata za ta iya dawo amma idan ba kullama a ciki yawwa in ba kullama to hukuncin lokaci ɗaya ne ka gane ya ce in dai na auruwance to ke na sake ki to daga ya auro ta kekin saku sai dai zai iya yin kome in inda ki ta kare zai iya auro ki amma in ya ce kullama ta zawwatu bi fulanatin anti daliku duk lokacin da nake auren wacce to ke sakakkiya ce to ba dama ba kana auren wannan ka je ka auro wacce walau ammama malamai suka ce da zai game lafazin duk sanda na ya aure kaga ya ammama bai ayyana wance ba ya yi ta'amimi ka gane duk lokacin da na ya aure to ke kin saku malamai suka ce lam yalzamu wannan suke bai lazamce shi ba kaji kuma anan bi kilafi ta'aliqihi da saɓanin ratayawarsa sakin bi ƙabilatin da wata ƙabila yana ba fulatani ya ce wa matasa ba fulatana duk sannan na auro ba barbar ya ke nasa ke to wannan kaga ai bai ayyana wancan ba ƙabila kawai ya ambata to daga ya auro barbar ya matasa ta gida ta sau ina fata ana ganewa au baladin ko ya allaka sakin da wani gari yace in na auro yar guru ke ‘yar gashiwakinsa ku, ko in na auro ‘yar haɗeja ke ‘yar gashiwakinsa ku, to wannan kam daga ya yi aure a gurko a haɗeja, to ba ta ta gida ta ku. Au nau'in ko wani nau'i, da ainihi da ainihinsa ai mata nau'i nau'i ne, ko fara ko baka ko doguwa ko gajera ko siririya ko mai kiba, ka gane ai, to in yata in dai na auri faran mace, ke mai kama da bakin tukunya kin sa to daga ya auro fara shi kenan ta su alhamdulillah annan fasalin ya tsari alhamdulillah na'am hatiman maqadiyan ridan lahi hatimu timtidahi nabiyyi kamar wajibun ne abinda yake wajibi tabbas shine shine alhatum hatiman maqadiyan sai ne a to ai babbar bari aka ce ita ma ai babbar bari a alalaji za ka yi ta ai mun suna ɗaukar kansu duk ɗaya ne gamai da yana ta shi babbar bari ne amma an gwamna kasa sarkin bare bari eh akwai kuma unguwar bare bare a garin nan a'a ba fa a nan garin ba ai ba a nan unguwar ba a garin nan kuma akwai unguwar bare bare to mutanen borno ne ko mun gane a unguwar a mun gane sai mene ne yawa allahu alwadi shafi na nawa shafi na arba'in alaka mu a namu na nawa ne yawa talatin da shida ko so sai min jazumul fi'ilin mudari mun gama nasubul fi'ilin mudari mun gama fata'a ta fi'ili mudari saura sukun ko jazam ɗauri da ake ɗaure fi'ili mudari al'amsila misalce-misalce lam ya hafaz muhammadun darsahu muhammadu bai haddace karatunsa ba ya hafazu ne asali fi'ili mudari'in asalinsa ya hafazu ne marfu'i amma lam da ta zo sai ta mai da shi majzumi lam ya hafaz in ka cire lam ya zama ya hafazu muhammadun darsahu muhammadu ya haddace karatunsa ya hafazu za ka ce amma in ka sa lam sai ka mai da shi majzumi lam ya hafaz muhammadun darsahu muhammadu bai haddace karatunsa ba na biyu lam yanqadi nuzulul madar saukar ruwan sama lam yanqadi bai yanke ba nuzulu shine fa'ili la yanqadi nuzulul madar saukowar ruwan sama ko da haka ce zubar ruwan sama lam yanqadi bai yanke ba amma in ka cire lam sai ya zama yanqadi nuzulul madar saukowar ruwa yana yankewa amma in lam ta shiga sai ta kole kuma sai ta daure lam ya ƙabir ahadun alal lusi ba wani mutumin da ya kama ɗan fashi ya tsere kenan asali ya ƙabiru ne in ka cire lam zai zama ya ƙabiru ahadun alal lusi wani mutum guda ya kama ɗan fashi amma an ka sa lam sai ta kore kamawar kuma ta ɗaure fi'ilin harfu nafiyin wa jazmi ita lam kenan saɓanin lan shi harfu nafiyin ne amma wa nasabi shi ma yana korewa amma yana sa fata'a ne lan ya hafaza lan yan qadi'a lan ya qadira sai dai ita lan tana kore abin da zai zo nan gaba ita kuma lan tana kore abin da ya wuce a baya kaga korewa ta sama ta yi daban ko lam tana kore abin da ya wuce ne ba wa maki a gaba irin sai sake faruwa lan kuma tana kore abin da zai zo a gaba ba zai ƙara faruwa ba ko da a baya irinsa ya taɓa faruwa shi da babbancin kolewar karka da an ce suna kolewa kolewar ma daban-daban ne to lam ya ƙabib ahadun alal listi ba mutumin da ya kama ɗan fashi kaga da nuna cewa a gaba ba za a iya kama shi amma a yanzu dai kam daga baya zuwa yanzu ba wanda ya kama shi saɓanin illan ne shi yasa ake hada da abadan har abada idan da lan aka ce sai hada da har abada dan ka tabbatar gaba aka kore ba abin da ya wuce a baya ba la ta'akul karkaci wa anta shab'anu alhali kai kana koshe inda ka koshi ka san ka koshi ba yunwa to karkaci abinci wanda zaka ci bayan ka koshi wannan guba kake ci ko mun dadin sa ko mun vitamin din sa in dai fauka shabi'i ka ci to guba ka ci wa kanka ba zai taba zama amfani a jikinka kaga anan dalilan da suka daure wancan fi'ilin daban ne da waɗannan dalilan da suka ɗaure wannan kuma duk fili mudari ne sai dai wancan lamce ta ɗaure shi wannan kuma lace annahiya ita ma laɗin iri biyu ce in mun shiga babu la za ka akwai nafiya akwai nahiya to nahiya ita take ɗaure fi'ili mudari nafiya tana barinsa da rufu'arsa shine bambancin la in ta shiga fi'ili mudari to sai ka duba me ma'anarta a cikin jumlar in ma'anar korewa ne to ka bar fi'ili mudari'i da rufu'arsa ka gane ai amma idan ma'anarta hani ne to ka daure shi kamar latuwa kizna ka gane ai latuwa kizna tuwa kizu ne asali amma ladin saboda du'a'iya ce wata tai kama da nahiya sai aka ce rabbana latuwa kizna inna fi na au akda'ana to la ta'kul karkace abinci wa anta shab'an alhali kana koshe la tukusir min al-bahiki karka yawaita dariya fa inna kasratat bahiki tulitul qalba yawa ya haka manzo Allah yace yawan dariya yana kashe zuciya la tusri fi sayri karka yi gaggawa cikin tafiya sai kwaljininka ya zube sai darajar ka ta zube a idan mutane ka tafi cikin nutsuwa banda gaggawa to alhamdulillah saura in dama su su uku ne lam la in ne shafi na nawa allahu alwazi to ina za mu tashi tamrini na nawa na takwas to zai zama da sha tara kenan eh haka ba na bakwai ba na bakwai dai yawwa da makana kalimatin ɗabib ka sanya gurbin da aka kawo kalmar ɗabibu likita mai magani a ɗabibu fil ibaratil atiya cikin izina mai zuwa kamar da ita ta zama kalimatar ɗabibina kalmar likitoci ba likita guda ɗaya ba a ɗabibu guda ɗaya a ɗabibina likitoci an yi masa jam'i kenan ya zama ɗabibina ne suka zauna a gulbin marratan a marra ta farko wa kalimatul aɗibba ya zama kalma ta al'adibba'u masu magani shi ma jami'a na ɗabibu amma an fi amfani da al'adibba a kan al'adibuna ka gane ai ukura a marra ta biyu ma'amura ati tare da kiyayewan ma ya hadusu abin da yake faruwa mina tagayiri na jirkita fil af'ali cikin fi'ilolin ka gane ka kiyaye wasali yake nufi wanda idan ibara ta canju can ba a ce a ɗabibu ba an ce a ɗabibi na to yanda bakin ya canja dole za a samu canjin wasali ne haka nan al'adibba can ɗabibi na bar dukkan ta baki sura ba ne amma ka ce al'adibba ifa ka gabar nan fata za ka mata hadda shadda to dole ka kiyaye abin da yake faruwa na canjin wasulla da kuma canjin haruffa fil af'ali cikin fi'ilolin da za su zo a cikin zancen yajibu alal dabibi kaga guda ɗaya kenan to sai ka ce yajibu alal adibai anan kenan tunda ya ce maka da makana kalmatar dabibi fil ibaratul atiya yajibu alal dabibi ba guda ɗaya ba yana wadaba a kan likita an yi laɗifar maraba ya dinga rarrashin marasa lafiya ba ya dinga tsananta musu da masifa da fada ya ƙara musu ciwo a kan ciwo ba daga cikin ilimin likitoci ana koya musu wannan wajibi na ga likita ya dinga rarrashin marar lafiya yana lausasawa yana tausasawa majinyata almaraba ismul na almaridu wa yukattifa anhumul alama ya dinga sauƙaƙa musu raɗaɗin da suke ji da bishirihi da murmushinsa sakin fuska ya dinga zolaya yana ɗan wasa yana dariya za ka ga likitoci na kirki suna wannan bishiru ɗin murmushi sakin fuska wa ya sufu lahumu dawa'an nafi'a kuma ya dinga siffanta musu magani wanda zai amfane su a wannan jinya tasu wala da ma'aukar ya dinga kwaɗayi fi malin jikin kuɗin aljihunsu saɓanin likitocin yanzu da gangan sai sun wuta maka jas ɗin da baka da alaƙa da shi don su samu kuɗi ko su tura ka wani asibitin su su rubuta maka magani mai tsada ka je guri kaza ana samu ka saya kaga wannan duka bai dace da aikin likitan to to ka gani kuma duk jinya daya to ka gani kuma kowane ake wata wai consultant ne ya san abin da yake to a ka'idarsu da nasihar da aka musu tun a karatun likitan akwai wannan ka'idar ka san duk duniya a da bayan da ya kai misira likitanci kuma wanda ya yi littafin dama ba misire ne wanda ya yi annahu wadihu ba shi za ka ji guri da yawa yana misali da garinsu na misira ko to daga cikin karatun likita ana so kar ya yi kwaɗayi cikin dukiyarsu wa yusa'idul fuqara kuma ya taimaka wa talakawa daga cikin majinyatar wanda ya gane ba su da galihu abinda ba za su iya saya ba ya saya musu ko na abinci ko na magani ya taimaka musu bi ilimi da iliminsa ya musu nasiha da za ta amfane su da za ta taimaka musu wajen jinya wa malihi da dukiyarsa zai taimaka musu ba yi kwaɗayin aljihunsu ba shi kansa ana neman in talaka ne majiyatan ya taimaka musu da aljihunsa to in mun koma wannan ibara tunda ya ce maka duk gurbin addabibu kamar da shi ismul jami ko adibba'u ko kuma dabibina ko kuma tsaya ya ce maka marra ta farko ka kawo suna addabibina da wannan jami to tsaya abin da yake nufi ba dabibina ba dabibai ne tasmiya yake nufi wancan al'adibba shi ne ismul jami yawwa yanzu zancen ya fita marra ita wannan ibarar ita kadai guda biyu za ka yi irinta amma ta farko inda ya kawo kalmar addabibu sai ka sa addabibaini sai ka gila ka kiyaye duk filolin da za su zo maimakon yulaɗihu sai ka ce yulaɗifani tun da su su biyu ne ka gane ai ya jibu ala ɗabibaini tun da ala ce za ta mai da shi kisra shi kuwa tasniya da ya ake masa kisra yana waje ba alaƙ ɗabibai ga likitoci guda biyu da suka taru a kan mazinyaci ɗaya an yi laɗifa ba za ka ce yi laɗifa ne ba saboda an tana bai da fili muzari'i mansubi alamar fata a shafe nuno an yi laɗifa almaraba ka gane ya yi su dinga lasasa wa majinyata wa yukaffifa ka gane ya yi wa yukaffifa shi ma wawul alif ne na an din shi ma ba za ka sa nunun ba wa yukaffifa su dinka sauƙaƙawa an humul alama da bishirihi ma ba ba za ka sai da bishirihi ba tun da su biyu ne shi ma shi ne kiyaye wanda yake kai ba ya ce maka ma'amura'ati ma ya hadusu ba tare da kiyaye abin da yake faruwa minar tagayyir fil af'ali yanda sunayen ya canja haka filolin dole za su canja to sai ka ce wa yukaffifa alhumul ala ma bi bishirihima tunda su biyu ne wa yasifa shi ma ba nunin tunda adafi ne lahumud dawa'an nafi'a wa la yadma'a fi malihim wa yusa'ida daga yusa'ida ne sai ka ce wa yusa'ida sai ka sa alifin tasniya alfuqara bi ilmihima wa malihima ka gane ai wannan ibara ta farko kenan to da ya ce maka wa kalmatul adibba ukura a ɗayan ka kawo kalmar al'adibba jami'i to sai ka ce ba a makana kawa menene yajibu alal alal adibba'i yajibu alal adibba'i an yuladifu ba za ka ce yuladifu na ba saboda akwai an tana sa fata alama fata a shafe nu'ara an yuladifa kaga a nan kamar ya yi kama da tasniya ko saboda mai da tasniya da jam'i na fi'iloli wanda ake musu rufuwa da nu'ara dukkan an zo fata a shafi nunin din ake ko a tasniyar ko a jam'i saboda haka yadda kai a can a nan ma haka za ka yi an yi laɗe falmarada wa yi kafi fa'alhumul alama bi bishirihim nan ba za ka da bishirihi ma ko bishirihi ba tun da al'adibba'u ne sai ka sa him wa ya sifu nan ba wa ya sifa ba ta gane ai wa ya sifu yawwa lahumud dawa'an nafi'a wala ya ɗuma'u ta gane ai ba wala ya ɗuma'u na ba ba ya ɗuma'a ba tun da jam'i ne wawul jama'a amma dai an shafe nunin ɗin wala ya ɗuma ukasi kwaɗayi fi malihim a cikin dukiyarsu wa yusa'idu da wawul jama'a alfukara bi amalihim wa malihim shine jarrabawa da ya maka alhamdulillah sai me mulhatul irabi zai na mara biyu auto katon da gune mulha mulha a wanda babi za mu tashi mulhatul li'irabi babu shi ne babu fi a naka sau ya yi mudafu wa mudafu muna mai ce babun fi irabin ismil mankus cikin li'irabi suna wanda yake almankusi abin tauyewa wanda ƙarshen sai ke da alifin makasura ko sai mai a'a wanda yake da ya kai ولياء في القادي وفي المشتري ولياء في القادي وفي المستشفي ساكنة في ساكنة في رفعها والجر وتبته الياء إذا ما نسبا نهو لقيت القادي المهذبا ونوّن ونوّن ونوّن المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا فالحمد لله mun samu uku ba waliya'u kaga ya mu a hausa muna ce mata ya ara su ba ruwansu da ya da ta zo a farkon gora da wacce ta zo a tsakiyar gora da wacce ta zo a ƙarshe aka yi gawaidi da wacce ta zo aka yi ya'ara su duk sunanta aliya'u sun gama maka magana ku ne saboda gwarawa kuke bambanta musu suna a ce wata nu'ara nun guda nun jaye ni'ara lan jaye lan ara wannan duk kuka sani kawai suka gaya muku sunansa na asali shikenan duk yanda ya juya ba ya canja suna dan ya zo a farko ko a tsakiya ko a ƙarshen gora to da ya ce maka waliya'u ya ara yake nufi filƙaji a cikin sunan alƙali aka ce alƙali mu ai gawaidi ma muke yi to su ya sunansa wa fil mushtari da ya ara na ka tazo a cikin al-mustashri ka gane ai sakinatan abar daurewa ce ba za ka ce ƙabiyu ko in yazo fata ka ce in yazo kisa ka ce ƙabiyi haka nan za ka ce ƙabi kawai sakina amma fa fi raf'iha wal jar cikin rubu'arta da kisra wajen fata ana yin mata fata ce ƙadiya ka gane aiki ko mustashriya saboda ba ta nauyi ba ta ta'azzara ita fata a kan ya amma ƙadiyu ya yi nauyi ƙadiyi kuma ya ta'azzara wato fitahul ya'u ana yi wa yar wannan ya'ara ta alƙadiyar da almusta shirya ana mata fata idan ma lusi ba idan aka mata fata sai ka ce ƙadiyar musta shirya na hau kamar laƙitul ƙadiyar na gamu da alƙadiya kaga mata fata'a nan saboda mafu'uli ne mafu'uli ko fata'a ne amma duk inda ya zo a matsayin rufuwa kamar ja alƙadi kaga alƙadi fa'ilun marfu'ul to za ka bar yannan maskuna ne sukun za ka mata shine ƙadi ina fata kana ganewa amma in fata'a ne to ismul manqusu ana masa fata'arsa laqitul qadiya na gamu da alƙali almuhazzaba wanda yake mai ƙwazo mai tatacciyar ɗabi'a wani wunin munkara almankusa ka yi tanwini shi da faɗuwar wasali ga munkari abin da ake nufi nukura wani wunin munakara almankusa wanda yake mankusa kamar ƙabiyar kaga faɗuwar wasali ne in yazo da fata'a kuma ba alif da lamun ba zai zama nukura ba eh nukura kwa ana mata tanwini ko a sama ko a ƙasa to idan fata'a ce ta zo da nukura sai ka ce ƙabiyan ƙabiya ƙabiyan amma idan rufu'a ne ko kisra a ismul manqus ko nukura ne ko ma'arifa ne alƙadi kawai ka gane ai kamar marartu bi ƙabi kaga ba'ul jar ne amma saboda nukura ne sai ka kai biqadi haka nan idan ma ma'arifa ne ja alqadi ba zai canja ba amma in fata'a ce za ta bayyana akan ya'un din kuma in nukura ce za ka yi masa tanwini wa nanwinil munakkara ka yi wa abin yi wa nukura tanwini faduwar wasali al-manqusa wanda yake abin tauya ismul manqus fi raf'ihi cikin rufu'arsa wa jarrihi da kisrarsa khususan a keɓe ta ƙulu zai ka ce haza mushtari za ka cire yar haza mushtari haza ka cire ne ya amma akwai alif da lamu sai ka ce haza almushtari amma in tanwi ne to sai ka cire ma'arifan da kuma ya'un din haza mushtari wannan mai saya ne mukhadi'un amma mai yaudara mayaudari ne ya zo sayan kaya da niyyar yaudara to abin mahallu shari shine mushtari kuma ka ga matsayin rufu a yake haza ba kamar mubtada bane mushtari shine kabarul mubtada to amma saboda ya aka shafe ita ce take dauke da hukuncin da irabun tunda an shafe saboda tanwini sai a ce mushtari wa faza'ila hamil ko ka yi gaggawa zuwa ga mai kiyayewan himahu ba takarsa mani'i wanda yake hana a cutar da mutum shinge ba ka san ba taka ba shinge ka yi sauri zuwa ga hamil himahu asali hami ne ai alhami shi ba su mulmankus ne to amma saboda nan ya zo da me da nukura ba alif da lamu da za ka ce alhami inda an sa alif da lamu sai ka ce il alhami to da aka kawo shi nukura sai ka ce wafa za ka yi gaggawa idan abu ya kolo ka falawo ya biyo ka zai doke ka ko zai kwace ka to gurin wa kamata ka je ila hamin himahu zuwa ga mai kiyaye shingensa mani'i wanda yake hana a cutar da mutum in an shigo iyakarsa ka gane abin da yake nufi yawwa mutum ne da yake ya kewaye guri ko da katanga ya sa kyaure ya kare kuma baya bari a zalunci mutum inda ya shigo cikin inda yake da iko domin za a zalunce ka maza ka yi gudu ila hamin himahu zuwa ga mai kiyaye wannan shinge nasa mani'i mai hana a cutar da bayin Allah ko sarki ne ko gwamna ne in wancan zai cuce ka kai hijira ka koma wajen da salakin da yake kiyaye talakawansa kamar yadda najashi yake mazala yau sahabbansa wasiya tunda maka an dame ku ku je habasha akai sarki da la yudamu inda hu'ad ba a cutar mutum a wajensa mazala ya masa shaida bai taba ganin sa ba bai taba magana da shi ba amma Allah ya masa wahayi ya tula sahabbansa saboda yana da adalci yana baya bari a cutar da mutumin da ya zo wajensa ya bashi amana to shine hamin himahu kaga asali hami ne amma shi hamin himahu ya masa tanwini alhamdulillah sai ne akwai dolul arabi a iya ya zo yana nan shafi shafi na nawa na bakka so mu ya kai ana shafi na nawa na za mu tashi a ɗiyatul mu'udi wa man tasawwarahu li shay'i fi fikrin fa inna zalika makhluqun li muntaqimi ولا يهيط بشيء في حقيقته إلا الوجود فقد لا كيف للأمم ولم يزل أزلي لا مكان له ولم تجز ولم يزل ولم يزل أزلي لا مكان له ولم تجز منه سيما الخلق كلهم ومن تصراه بشيء duk wanda ya kamanta Allah da wani abu fi fikirin a cikin tunani ai fi kalbi a cikin zuciyarsa yake tunanin ai Allah ya yi kama da abu kaza yake kamanta Allah da wani abin halitta a cikin tunaninsa ko zuciyarsa. To fa inna zalika wannan abin da yake tunanin Allah ne da har yake da kama da wani abu da Allah ya halitta to wannan abun da yake tunanowa ba Allah bane makalukun abun halitta ne limuntaqim ga shi Allah almuntaqim wannan ya yi fassara fadin sayyidina Ali cewa wa kullu ma qadara bi balika fallahu bi khilafi zalik duk abin da ya tsirga a zuciyarka duk tunanin da ya zo maka kana tunanin Allah ya yake sai tunanin ya zo maka yayi kama da abu kaza to Allah ya saba wannan abin da ka tuna a zuciyarka haka sai na Ali ya ce shine mala ya ce maka duk wanda ya kwatanta Allah da wani abu a cikin tunaninsa to fa inna zalika wannan abin da ya tuno yake tunanin Allah ne makhluqu wannan abin halitta ne ba Allah ba abin halatta ne ga walimun taƙimi ga Allah ta'ala almuntaƙim wala yudu bi shay'in fi haqiqatihi ba mai iya kewayewa da wani abu cikin haƙiƙanin zatin Allah a cikin haƙiƙa ilahiya ta ubangiji ba za ka iya sanin komai illa wujudu sai dai samuwa kawai ka ce Allah akwai shi Allah samamme ne amma ya yake a ina yake me ya yi kama da shi wannan babu illal wujudu faqat a cikin haƙiƙa ilahiyya ba abin da za ka iya sani illal wujudu sai dai samuwa Allah dai samamme ne faqad kadai la kaifa babu ƙaƙantawa bil umami ga al'umai ga mutane ko ga halittu su ce ƙaƙa Allah yake wannan babu shi wallan nazal Allah bai gushe ba azaliyun tun fil azal haka yake la makana babu gurin zama lahu gare shi walam tajuz minhu simal khalqi kullihim simal khalqi alamomin halitta simahum fi wujuhihim min asarin sujudi ka gane ai sima din ai alamatun wa awsafu ismi shari wata alama da sifofi na alkalki halitta kullihim gaba ɗayan halitta lam tajuz bata halatta ba minhu ga Allah duk wani abu da ya kama da halitta to baya halatta a jinjina wa zatin Allah alhamdulillah ala ala sifatul insan sai ne nailul arab shafi na nawa nailul arabi bi sharhi ruhil adab to ina za mu tashi kuma ashara radiyallahu anhu ila ba'dil adabil fi'liya sannan shehu radiyallahu anhu ya yi maka ishara zuwa ga wani bangare na ladabobi wanda suke na aikace wahiya shi ne itimamu shuruɗin marubiya cika sharaɗoɗin nan da aka yadda da su a cikin ɗariƙar tijaniya bi ƙaunihi ya maka ishara da faɗinsa mukammilan shuruɗuhul muƙarrara mukabidan adabuhul mu'tabara yace mukammilan ka zamanto mai kammala shuruɗa sharaɗoɗin auradan nan na tijjaniya sharaɗin lazimi da wazifa da zikirin juma'a shuruɗul kamar da shuruɗul sihati ka zama ka cika wannan sharaɗi kafin ka samu riba ai yace maka falasta shi aka tsari ki tarbahu illa idza kunta dawaman tuslihu ko to bayan ka gyara halayenka to ka zama mukammila shuruɗahu in kana neman nailul ribhi din ka cika sharaɗolinsa almuƙarrara ababen tabbatarwa mukabidan kana mai gogayya adabahu da ladabobin wurdin bayan sharaɗi akwai adabu wanda ko baka kasu ba wurdinka ya inganta amma dai bai zama cikakke ba to ka yi ƙoƙarin kawo ladubba almu'tabara a bari wa izina to me shaida ta maka yajibu alal muridi yana wajaba akan muridin tijaniya an ya kuna mukammila ya zama mai cikawa wa mutammima mai cikawa li shuruɗi sihati ga sharolin inganci wahiya shuruɗi sihati ita ce ma ya zamu abin da yake lazamtarsa ka gane ai abin da ya zama lazimi ne sai an cika shi kafin ai wannan aura dai man adimahu ko duk wanda ya rasa sharaɗin nan to al'adama ya rasa wannan auradai nasa wahiya kamfatun shuruɗin sihatu guda biyar ne na farko mai anniyatu niyya kafin ka yi lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a wa daharatul hadasi da tsarkin hadasi bi nau'aihi da nau'o'insa guda biyu ka gane me nau'insa guda biyu to ai ba su kadai bane ka ce wanda yake fitowa a dubura da wanda yake fitowa a farji sune nau'o'insa guda biyu wa satrul aurati da rufe tsiraici ba a yin lazimi ko wazifa ko bikin juma'a tsirara ka gane wa tarkul kalami da balin zance ligari da ruratin shari'a ba ta da wata larura da shari'a ta yadda da shi ba wa kaza haka nan yundabu ana sa itimamu shuruɗin kamali mutum ya cika shuruɗin kamali bayan shuruɗin sihati amma shi mustahabbi ne ba wajibi ba shuruɗin sihati su ne wajibi a cika su in aka bar ɗaya da gangan lazumi da wazifa ya rushe amma shi shuruɗin kamali yundabu an so a cika shuruɗin kamali wa tarkul mubtilati da balin abubuwan da suke ɓata lazumi ko wazifa wal makaruhati da balin abubuwan da aka karhanta in kana son ka san waɗannan unzuril mutsawwalati ka je ka duba manya manyan littattafai irin siri mahu da jawahirul ma'ani da sauran manya manyan littattafan ɗarika a can za ka samu sharaɗoɗin annan ba zai kama su alhamdulillah sai al-muqarrara eh da aka ce alniyatu eh duka ɗaya ne ko a zuci ka kudura kaɗai ko kafunta da baki a lazimi da wazifa ba laifi ba ne alhamdulillah sai me to bulugul maram akwai bulugu za mu zo insha Allah kace me hadisi na nawa tukun bulugul marami hadisi na ɗari nawa da nawa ɗari bakwai da talatin da hudu na mu zai zama da talatin da biyar kenan wa anhu daga shi ibn abbasin radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi manzo Allah sallallahu ya ce ayyu ma sabiyun hajja ko a ina yaro karami yayi haji summa balagal hisa sannan ya kai yin mafarki fa alaihi wajibi na gare shi an ya hujja ya sake yin haji hajjatan ukura wata haji daban domin hajju sabiyi nafila mai askari a fikihu ya gaya maka da wannan kalmar ya bude ma fasalin fasalin hajju sabi nafila hajjin da yaro karami yayi nafila ne sanda ya balaga sai ya je yayi hajjin farilla saboda wannan hadisi fa alayhi an ya hujja hajjatan ukura wajibi ne akan yaro karami da ya haji idan ya balaga ya je sake yin wani haji na farilla wa ayyuma abdin hajja ko a ina bawa wanda bayi da yanci ya je yayi aikin haji yana matsayin bawa sun ma'utika sannan aka ‘yanta shi fa'alai an ya hujja hajjatan ukura wajibi ne gare shi ya sake yin wani hajji daban domin waccan da ya yi nafila ce rawahu ibn abi shaiba ibn abi shaiba ya rawaice shi wal baihaqi da imamu baihaqi wa rijalu rijalan da suka rawaice wannan hadisi shiqatun amintattu ne illa annahu sai dai cewa shi uktulifa fi raf'ihi an yi sabani cikin ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah cewa maganar ibn Abbas ne ko kuma ya ce in ji manzon Allah an yi saɓani wasu da rijalai fiƙatu sun sada shi sun ɗaukaka shi zuwa ga annabi wasu kuma sun ce mawkufi ne daga ibn Abbas malam yace wal mahfuz inji ibn Hajar al-Asqalani abinda aka kiyaye dai a wajen malaman hadisi annahu mawqufun wannan hadisi ne mawqufi da ya tsaya daga wajen ibnu abbas ka gane ai ya kawo lamba yace wa sahihu aqala ibnu kuzaima as-sahihu annahu mawqufun walil muhaddisina kalamun kasirun muhaddisai suna da zance mai yawa fi raf'i wa waqfi cikin daukakar wannan hadisi zuwa ga manzo Allah da kuma tsayawarsa zuwa ga ibnu abbas sai me wa anhu dai ibnu abbas har yanzu ka sa hadisin hajji ne رضي الله عنه قال يكي سميت رسول الله ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يخطب ينا خطبة أشكو خطبة يقول ينا شيوا لا يخلو ولا رجل بامرأة kada namiji ya kadaitu da mace wacce ba matarsa ba ba muharramiyarsa ba illa wa ma'ahazu muharrami sai dai in akwai ma'abocin haramci a tare da ita ko tare da mijinta ne ko da ubanta ko ɗanta ko wa ko ƙani wala tasafirul mar'atu mace ba ta yin bulaguro illa ma'azi maharami sai tare da ma'abocin haramci fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe tsaye a gaban manzo Allah faƙala yace ya rasulallahi inna imra'ati kharajat hajjatan to yanzu ni mata ta ta fita zuwa aikin haji gashi kuma wa inni ukutu tibutu an riga an rubuta sunana fi gazwati kaza wa kaza cikin zuwa yakin gari kaza da kaza da za a fita na ga muku dama a baya ba wanda zai fita yake sai an rubuta list ɗinsa to wannan hadisi ya tabbatar maka maza Allah komai nasa a waye yake ba a cewa kawai ayi kurulo a fito kawai a tafi ba tare da an san da wa aka tafi wa aka bari a gida ba sai ce gashi ne an riga an rubuta sunana zuwa yakin gari kaza da kaza kuma matata ita kadai ce ta fita a cikin karamka babu maharrami a tare da ita faƙali maza ce in ɗalik to yanzu ka tafi aka soke sunansa daga cikin mayaƙa ka tafi makka ka hujja ka yi hajji ma'a imratika tare da matarka a nan mutanen saudiya suka samu in ka zo in mace ta zo ba maharrami sai su dawo da ita muttafaqun alai amma imam maliku shi kadai a cikin malaman mazhabobi ya halatta hajjin mace fi rufqatin ma'amuna a cikin karabka amintattu wanda aka amince ba za su ci amanarta ba yake ya halatta ta je ko ba muharrami ko ba mijinta saboda girman aikin haji da matsayinsa na rukuni wanda kuma dama ce ba koyaushe ake samunta ba yanzu ta samu damar in aka ci sai da muharrami kuma muharramin bayi da dama ko sai tare da mijinta bayi da dama to sanda mijin ko muharram ya samu dama ita kuma an ba ta da dama fa ya za a yi ma maliku ya yi kiyasi a ce kai shi kan a maza ya yarda ta tafi ko ba muharrami amma fi rufqatin ma'amuna a cikin abokanan tafiya wanda aka amince ba za su ci amanata ba amma sauran mazhabobin guda uku gaba ɗaya suna kan wannan zahirin hadisi ba dama ta tafi ba tare da miji ko muharrami ba ko ma da wanda dalili manzo Allah ta musa in dalik ka tafi ba hujja ma'a imra'atika ka je kai haji tare da matarka muttafaqun alai wal lafzu li muslimin lafazin na imam muslim ne amma bukhari ma yana da irin wannan riwaya alhamdulillah sai menene muktarul ahadith an-nabawiyya hadisi na nawa shafi na nawa na'am hadisi na nawa da nawa to ina za mu tashi inna Allah ta'ala ya kuri mu na mu da 91 ne ba an samu kalin daya shekarun jiya da ba ku da shi inna Allah ta'ala ya kuri Allah ta'ala yana faɗi a cikin hadisul qudsi ana ma'a abdi ma zakarani ni ina tare da bawa na matukar ya ambace ni lokacin da kake karatun alqur'ani ko kana wani wuridi na sunan Allah to a lokacin kana tare da ubangijinka kuma jira yake kira suka ce Allah yi min kaza Allah ya ce na baka tunda yana tare da kai wa taharrakat bi shafatahu shafatahu wadin ka hada shi da shafatahu wa shafatahu lebansa guda biyu na sama da ƙasa taharrakat ta motsa bi saboda ni in dai zai motsa harshensa ko ba suna Allah yake kira ba ko sulhu zai tsakanin mutane in dai a zuciyarsa dan Allah yake ya motsa leɓansa na sama da na ƙasa don ni to a lokacin ina tare da rawahu ahmad an abi huraira inna allah ta'ala ya ƙulu hakika allah ta'ala yana cewa inna abdan hakika wani bawa daga cikin bayina sahatu lahu jismahu na bashi lafiyar jikinsa wa wasatu alaihi na yalwata masa fi ma'ishati a cikin rayuwarsa ta duniya ban kuntata masa ba na bashi lafiya a jikinsa na yalwata masa arzikinsa yana samun ya ci ya sha ba tare da tsanani ko wahala ba ya muzi alai kamfato a wani har shekaru biyar su wuce alaihi a gare shi la ya fi ilayya ba zai yi hawa a gare ni ya zo ya yi haji ko umra ba la maharumu wallahi wannan abin haramta wa rahamar Allah ne in dai kana da lafiya kana da wadata wai dan ka sauke farilla sai ka zo ka nade hannu ai mu mun sauke farilla kar ka yadda ka shekara biyar baka koma ka ziyarci ɗakin Allah ba ka san mutane da yawa ba san hadisin ba ma'anar ma'anar la yafidu ilayya daga alwafudu ne wanda suke hawa ko wafada la yafidu ilayya dinnan ai la yazuru bai yawa ga mai sharhi ya maka lamba ai la yazuru baiti shekara kamsatu a awamin shekara biyar ya muzi alai su wuce gare shi la ya fidu ilayya ai la ya zuru baiti bai zo ya ziyarci ɗaki na ba yace maka wahuwal ka'aba su ɗakin shine ka'aba la maharumu wallahi wannan abun haramta wa arziki ne arzikin lahira rawahu ibnu hibban an abi sa'id inna allah ta'ala yaqulu li ahli janna hakika allah ta'ala yana faɗi ga yan aljanna in an shiga aljanna fa yace ya ahlal jannati ya ku yan aljanna fa yaqulu sai sai labbaika rabbana wa sa'adaika mun amsa maka ya ubangijinmu wa sa'adaika muna neman arzikinka wal khairu fi yadayka dukkan alheri ya tabbata a hannayenka fa yaqulu sai sai hal raditum shin kun yarda da abin da kuka tarar a gidan aljanna fa yaquluna sai wa ma lana la narda me yasa ba za mu yarda da abin da ka ba mu ba wa kada a na haƙiƙa alhali ka ba mu malam tudi ahadan min khalika abin da baka taba ba wani daga cikin halittar ka ba fa yaqulu sai ta ala udikum afdala min zalik to yanzu bana ba ku abin da yafi aljannar ba ba ku so in ba ku afdala min zalika fa yaqulu suna mamaki sai ya rabbana wa ayyu shay'in afdalu min zalika wannan abu ne mafi falala da daraja da ni'ima akan aljanna fa yaqulu zata uhillu alaikum ridwani zan jiɗar muku da yardata zan sauko muku da yardata fala asqadu alaikum abada ba zan yi fushi da ku ba har abada annan sai aljanna su ji dadin da yafi na aljanna ashe yanzu ne muka samu jin dadi ashe wannan ni'imar haka zamu dawama Allah ba zai kala duk abin da za mu yi a gidan nan ba laifi Allah ba zai fuji da mu ba sai su ji wannan abin ya fi aljannar daɗi ba wani tunani ba cefa ne ba kashi ba fitsari ba rashin lafiya ba mura yan aljanna Allah da tabawwalu na wala ta makkatsuna ba sa kashi ba sa fitsari ba sa yawu ba sa kaki duk wannan kazanta ne aljanna gida ne mai tsafta ba a jinin haila ba a rashin lafiya ba a hawaye ba komai na kazanta da ɓaci rai a cikinta alawahu shekan an abi sa'idin to alhamdulillah sai menene riyadu hadisi na nawa shekaru jami'in na al'amu amin fihi yugasun nasu kasan amun fihi yugasun nasu yau wato amu shekara a awamu shekaru hadisi na nawa babi na nawa nake neman babu tahrimil julusi ala qabr babi da zai mana haramcin zama akan kabari an binne mamaci ka zo ka tsola duwawunka ka zauna akai don baka da tausayi baka da imani an abi hurarata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la an yajlisa ahlukum ala jamratin wallahi lawul qasami wanin ku ya zauna akan garwashin wuta fatuhriqa siyabahu har garwashin ya kone tufafinsa fatakhalusa hatta zarce ila jildihi zuwa fatar duwawun nasa khairul lahu shine mafi alheri gare shi min an yajlisa ala qabrin akan ya zauna akan kabari gara a hura a kawo galwashin wuta da ake dafa shayin nan ka zauna akai har ya kona tufa ya kona fatar jikinka ya fi maka sauki akan ka zauna akan kabari da ka san zunubin da za a rubuta maka rawahu muslimun babu nahi an tajfi fil qabri wal bina'i alai babi ne da yake bayanin hani ga fulas ce saman kabari walbina'i da kuma gini alayya akan kabari a rufe sama ko a sa interlocking akan kabari inda ake zuba ƙasa da yashin fa sama a sa suminti a filaske kan kabarin an hana kabar shi da ƙasarsa ko da tsakkwankwaninsa an jabir radiyallahu anhu qala naha rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an yi jassasar kaburu a filasce kabari daga aljissu suminti da ake filasta da shi wa an yi wuka da alai ya yi hani a zauna a kan kabari wa an yi buna alai ya hana a yi gini a kai a kawo bulo a kan kabarin kan kasar a gine shi ya zama ba a ganin kasar rawahu musulmin ba wai a yi gini a gefansa a rufe shi inda inda yake yana nan da ƙasa ba wannan ake nufi ba saboda yanzu inda annabi yake kwance saman ba a rufe ba ne kan kabarin inda ƙasar take tudun kabarin a kawo bulo ko intalo a shirya a gine shi an hana ko a kasu minti da yashi a filaste shi ne hannun da ake magana rawahu musulmin babu tagalizu tarimi ibaqil abdi min sayyidihi babu ne da yake nuna kaurin haramci shi haramcin ma mai kauri ya kaulala tagalizu tarimi ibaqil abdi min sayyidihi kaurin haramcin gujewar bawa ga ubangijinsa da ya mallake shi tunda Allah ne ya hukunta ya halatta bauta mutumin da ya mallaki wuyayenka ka gudu ka ki bauta masa to ba karamin hatsari bane ga bawa an jaririn radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuma abdin abaka ko a ina bawa ya gujewa ubangijinsa faƙad bari alminu zimmatu alƙawarin Allah na in ya zo yana musulmi zai sashi a aljanna bari alminu ta walwale daga gare shi alƙawarin da aka ƙulla yanzu an walwale duk imaninsa duk aikinsa dama akwai hadisin da ya ce duk aikin da ya yi ba za a karɓa ba sai ya dawo to tun da bayi da aiki mai kyau ka ko bayi da alƙawarin shiga aljanna azimma alƙawari al'ahdu wal misaqu alƙawarin da Allah ya duk mutumin da ya zo da imani yana musulmi muhsini mai aiki mai kyau zai aljanna to shi wani alƙawarin bayi da shi rawahu muslimun wa anhu daga jarir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza abaqa al-abdu idan bawa ya guje wa ubangijinsa lam yuqbal lahu salatu ma za a karbi sallar sa ka san ko in sallar lam tuqbal lam ne ba lam tuqbal lahu salatun ya kawata da nukura ma ba wata aka sani ba kowace kenan aka ce as-salatu to tana nuni ga abin da aka sani sallar farilla kenan amma da yace salatu kowace iri wala yuqbalu lahu lam tuqbal lahu salatu sallah kowace iri ta farilla da ta nafila ba za a karba masa ba in ko sallah ba ta karba ba me kake nufi zai yi na lada a karba tana nuna sallar da ba a santa ba kowace iri ke ba a keɓance sallah kaza ba wa fi ruwayatin a cikin wata ruwaya aka ce za a bakal abdu idan bawa ya gudu faƙad kafara hakika ya kafurta kaga ku ai haramci yayi kauri in kalance ya hau kauri zai koma kafurci to Allah ya tsare mu alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله